الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ‘yan uwa barkamu da dawowa a wannan bagiri da muke gabatar da wato wannan karatu na wannan daura wannan shine karatun ko zamanmu na hudu karkashin yadda ake haɗa maudu'ai na ilmi waɗanda za a gabatar gaban jama'a mun kawo nukta ta shidda mun yi bayanin dalilai da za a kafa akan kasancewa wani abu gaskiya ko ƙarya bayan haka sai a tabbatar da ingancinsu bayan an tabbatar da ingancin nassi to sai kuma a zo zuwa ga ma'ana cikin nassi wadda ake son a tabbatar muna ganewa eh don an ce ka faɗi magana sai aka ce ja aya sai ka ja aya ba shi ke nuna don ka ja aya magana ta ƙari mu tabbatar da ayan nan akwai ta ko hadisin nan akwai shi to me ya ingancin shi in ya inganta ayan nan musa inda take to wai abin da ka faɗi akwai shi cikin aya ko babu don wasu na kafa hujja da aya amma inda aya ta yi daban inda sun kai daban mu waye ma wannan musamman waɗanda sun kasan baka jin larabci wani in ya tashi rena ma da wayo sai hija larabci sai ce ma hadisi ne kaga ya kare da kai kai ba kai baka san qur'ani ko ba haka ba abu na bakwai daga cikin mawdu'ai wanda shi ma mawdu'i ne mai fadi kwarai da gaske ash-shubuhat yan shi'a galibin karatun su tsakanin su da ahli sunna suna kokarin su koya ma mutanen su falsafa jadal mantiq shubhat shi yasa ina kira zuwa ga malamai idan dan shi'a yana son a tattauna da shi duk mallamin da bai karanta shi an ci ba kada ya yadda a tattauna domin zai yi maka illa mai yawa ya ce ka ce duk sahabbai adilai ne eh to sai ce maka Allah ya ce a cikin suratul fathi karshenta aya ta karshe muhammadun rasulullah صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار سيأتي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari minhum sashensu shubuha ke ita ko shubuha wadda za a tayar ta dubu ɗari akwai shubuha game da alkur'ani da ayoyin alkur'ani akwai shubuha game da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam akwai shubuha game da shari'a ta musulunci akwai shubha game da zamantakewa duka wannan yanzu shine makamin turawa an ce namiji za a bashi biyu mace za a bata daya kuma duk haihuwar su akai shubha ce sai su kawo maka ita kana da awa baka shirya ba musamman yan shi'a su shubhohi da suke yawo su nan minhum ya zaka ce kaga aiki ya same ka to in ka san yadda ake tattaunawa sai ka tambaye shi min kun san mu da an tashi karatun larabci da an ce min sai a ce harful jarri ja'a muhammadun min al-masjid da ka ce min sai ka ce harful jarri al-masjid ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahira ala akhirih sai ka ce na qari wallahi baka qari komai ba to yanzu in ka faɗi wannan sai a tambaye ka min ma'ana nawa take dauka karatu ne sai ka koma ma cikin littattafai da aka yi akan huruful ma'ani huruful ma'ani ku riƙe ka shiga cikin google tun da mun shigo zamanin intanet ka sa al-mu'allafat fi hurufil ma'ani ɗazu da muka yi daura a makaranta ta abdurrahman bin auf daura ta mata da muka ɗauko al-itqan fi ulumil qur'an mun yi bayanin irin wannan matsala min tana ɗaukan ma'ana ɗai-ɗai-ɗai har ma'ana goma sha biyar a larabci nawa ka sani sai ka ce to da shi min ɗin nan cikinsu wace ma'ana ce cikin sha biyar kana haɗa mai haka yanzu ya san da kowa yake tattaunawa min wani an ce sha biyar suna iya cewa kai mallan sun yawa to bari mu ba da sashi daga cikinsu min tana zakuwa da ma'anar tabi'id tabi'id shine sashi Allah ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd sai Allah ce minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da su to shi wanda ce ya rike sunna ya kada ta can to min kuma tana iya zakuwa li bayanil jinsi li bayanil jinsi fajtanibu rijisa min al-awthan ku nisanci kazamta min al in ka ce daga gumaka kenan ka baka ce akwai gumkin da Allah ya umarni abotar shi min al-awthan hiya al-awthan duk gumki kazamta ne shirka kazamta ce muna ganewa da kyau min ka rike tana iya zakkowa littafsili ko littamyiz a rarrabe abubuwa wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih Allah yana bambantawa tsakankanin su min tana iya zakkuwa lil badaliyya ta nuna wani abu madadin wani abu ya ayyuhal ladhina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-akhirah min tana iya zakkuwa lit ta'lil ta nuna don saboda kaza aka yi abu kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutanen annabi Nuh mimma khati'atihim ughriqu ay min khati'atihim saboda laifinsu sannan min sun kace tana iya zakkuwa bi ma'ana ala wani lokaci ala ce kamata a kawo sai ba a kawo ta sai a kawo ala min Allah ce wa nasarnahu min alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina a cikin suratul anbiya annabi Nuh أي ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا من ودنسوا على مسوك تتنغقوا بمعنى عند إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي عند الله شيئا sannan min tana iya zakkowa libtida ilghayar zamaniya lokacin da zamani zai fara لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أي ابتداء أول يوم sannan min tana iya zakkuwa libtida ilgaya almakaniya lokacin da wuri zai fara Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina to cikin wai min min din ga wacce ce ake nufi kaga shi dan shi'a a wajen shi tab'idiyya ce mu kuma a matsayin mu ahli sunna bayaniya ce to kuma wannan ba zai hidda ka ba ba dan shi'a ba hadda kirista sai shi faɗo ba sai ce ku kun ce Yesu almasihu ba Allah bane kuma Allah ya ce wa ruhun minhu shi Yesu almasihu innamal masihu isa ibn maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama tace mi wa ruhun minhu ruhi ne da ya fito suka ce ruhi ne na Allah a wajen su minnan sirrami tab'idiyya kamar sashen ruhin Allah na Allah ya tura cikin Yesu almasihu to in kace haka nan sai a ce da shi to Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muku abin da ke cikin saman da kasai dukkansu jami'an dukkansu minhu su ma bangare daga Allah in haka ne kirin komi baya koma Allah an koma aqida ta in wahdatul wujud ba sai ku bana fahimta ba sannan kuma ku kun ce Yesu almasihu Allah ne kuma kuka ce ya mutu to in yesu almasihu ya mutu kwana uku ya tashi inda yesu almasihu da allah haɗe ake kenan in yesu almasihu ya mutu allah ya yi allah ya mutu to kwanakin nan uku da ya cikin kabari wace kula da duniya wace kula da duniya a wannan lokaci kenan duniya ta yi kwanaki guda uku babu allah to kun ga haka ne ake tattaunawa ba tare da jijiyar wuya ba sai ka san yadda za ka yi ka kamo su to shubuha suna nan yanzu ana rubuce-rubuce kansu saboda yanzu turawa da suka gane makka da madina ba a barin ba yahudi ya shiga don karatu to yanzu yadda suke sai a tura su sai a ce sai su musulunta sai wani ya je jami'an madina wani ya je jami'atu ummul qura ta makka daga america ko daga isra'ila ko daga faransa ya yi karatu a samu dokta a tafsiri dokta a hadisi dokta a aƙida dokta a lugha dokta a adab duka ilmumukan nan sai a je a tattara su sai a ce to ku rinka yada shubuhohi kuna rubuce-rubuce ana batar da musulmi yanzu isra'ila a Tal Abib tana da jami'a ta larabci da musulunci tun alif da 954 tun bin nafsan sankankat isra'ila ta gina jami'a ta musulunci kaga ta riga jami'an madina haka ne kuma haka ba amma ba mai karatu cikin ta sai bai hudu littafan da suke so kuma akwai ni ake so da su su ɗogo shubuha su yada shi yasa kuke ganin malamai game da alkur'ani sun yi littattafai kan shubuhohin da ake bullo da su cikin alkur'ani ɗazuma da muka karatu a wurin da muka karatu na daura ta mata an ɗauko wannan bayani as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi sai da ya kawo shubha 1236 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين سيدا كام شبهاتا كي تريبيو دون أبو مشكل القرآن عز الدين عبد السلام سلطان العلماء يا كاو شبهه ما سيوا إزالة الإلباس عن كلام رب الناس أستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب يا كاو شبهه ما سيوا cikin waɗanda littafai nau kake da su radda an ka kutso ma da shubuha cikin qur'ani an ka turmuje ka to in an turmuje ka cikin qur'ani ai ba sai an tayi wani ba in cikin sunna ne imamu tahawi yana da tafi mushkilul afa ibnu qutayba yana da ta'wil mukhtalif al hadith to yadda suke yi hatta da alqur'anin da kake ganin shine kake rayuwa da shi kullun da sunna an tattara shubuhohi ko an nuna maka qur'anin kwata kwata ba gaskiya bane sunna kwata kwata ba gaskiya bace ko ko qur'anin an bar maka shi amma sunna ba gaskiya bace kenan an raba ka da wanda zai maka bayanin ka ko a ta cikin shari'ar musulunci ko tarihin musulunci musamman yan shi'a suna kwarewa wajen jefa shubha a cikin tarihin musulunci to babi ne mai faɗi fiye da mas'ala dubu za ka fitar ko dubu biyu ko dubu uku a alkur'ani ɗai kafin a shiga sunna kafin a shiga shari'a bari ba da misali ɗaya sai a ce maka Allah ya ce a cikin suratul anbiya fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin kaho ranar tashi alkiyama ke fala an saba bainahum yawma idhin babu dangantaka tsakankanin su wala yatasaaluna kuma ba za su tambayi juna ba haka ne kuma haka ba so sai a ce maka a gashi kuma Allah ya ce yau mai ya firro limar'u min akhihi ƙiyama ce kuma ha wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wannan kuma duk dangantaka ce ko ka cika ce ba dangantaka ba ce kuma Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu a'a in kan masu kan masu kaje ce kai ku bar sauraron ka hairan kusan a ba a cewa ba a bar sauraron su in ma kana son ka kare al'ummar ka ne tashi za ka yi ka warware musu matsalar cewa a bar sauraron su ba hujja ba ne inda Allah ce fala an saba bainahum sai ka gane ahkamun nafi yadda ake kore abubuwa akwai lokacin da za a kore abu ba ana nufin babu shi ba ana nufin bai da amfani mutum yana da mata ba ta yi mai tuwo lahiyar talau ba ta a- abin nan ba ta ba shi abinci kuma ruwan gida ba ta kawo mishi ya sha kuma duk yacce ta yi ba ta yi kuma in yacce ta bari kuma ba ta bari malam bahaushe ka zace kai wani bai da mata kuma haka da mani amma ba mata an bai da ba yana nufin sunan tana mata shi ne amma babu amfani tare da ita to shi ne da Allah ce fala an saba bainahum nan an nafiyukin an yi nafiyu shai'i walakin urida bihi nafiyu lintifa ana nufin bai da amfani saboda ranar tashin kiyama gudun ka za su yi alhari dan uwanka ko miye zai maka ya taimaka ma kai ba gudun ka dai ba fatan ba shi kai akai kai wuta shi ayi aljanna da shi Allah ce ya waddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji dan nan da anka ce kuma fala an saba bainahum ana nufin kafirai ne tasu ba ta da amfani ba mu'minnai ba والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء تيانك تكما ولا يتساءلون مذاسة تنبيجون ما كما الله تشوى أقبل بعضهم على بعض يتساءلون سن تنبيجون هذا أمباك أيكي آآ ولا يتساءلون إتكياما yini ne sunan shi yawmul akhir yini ne na ƙarshe daggare shi babu wani yini mi yasa saboda ababen da ake auna ini da su sun tashi aiki fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar an dame su to tunda an dame su wannan su malamai suka ce za a jefa su ne cikin wutar jahannama su ƙara mata zafi an gane ko to tunda babu su to da bi za a auna yini shi yasa sai Allah kira shi yawmul akhir yawmun la yawma ba'dahu to tun da an kira shi yawmul akhir da yace wala yatasaaluna inda ba'thihim min alqubur lokacin da an ka fitar da su daga cikin kaburburra ba wanda zai tambaye wani amma in an ka zo filin kiyama ba za su tambayi juna ba kafin a ba su izinin magana lokacin da an ka ba su izinin magana wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu kamar yanzu in ka ce yau na ga wani kuma ka ce yau ban gane shi ba ai ana yi cokali kake ko sai ka ce a'a ina nufin ban gane shi ba da safe amma na gan shi da marici ka haifa ko ka haifa ba shi kenan to kun ga rashin sanin wannan yasa sai a zo a kada ka cikin rami ko a ce maka Allah ya ce ranar tashin alkiyama bai tambaye kowa don ya ce فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان sannan kuma sai ce sai ya tambayi kowa fa wa rabbika rantsuwa ta ma Allah ya da kanshi la nas'alannahum ajma'in amma karu ya'malu to Allah ce bai tambayi kowa kuma ce sai ya tambayi kowa kuma qur'ani ne kuma dukkan su aya ce babu inda zaka illa ka ba da amsa kun gani to a nan in kana son ka kama abu biyu za ka aiki da su wasu malamai suka ce nan da allah ya ce ba zai tambayi kowa ba kafin a fara hisabi ba wanda za a yi ma tambaya amma in an fara hisabi za a tambaya kenan lokacin ya bambanta ko kuma a'a ita tambaya nau'i nau'i ce tambaya tana ɗaukan ma'ana ɗaiɗaiɗai in ji malaman balaga da malaman usulul fiƙi ta kai ma'ana talatin da wani abu tambaya as-su'al ko al-istifham yana zakkuwa littakrib at-takrib ka rike shine tabbatar da abu akwai lokacin da za a tambaye ka ba amsa ake son ka bayar ba dan qur'ani Yunus sai ce to kai kaji wata magana sai a ce a cikin qur'ani ne abin yake da annabi Musa ya zo zai da'awa alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim a cikin suratul shu'ara me yace ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan ba mu mun kare ne ka mutun kana yaro to da annabi Musa da fir'auna wani na ya jahilci fir'auna ya rene shi shi ne fir'auna ya san shi ya rene annabi musa kuma annabi musa ya san fir'auna ya rene shi to kuma sai tambayi shi ba mu ne muka rene ka ba ai ba ba amsa yake son ya bashi ba wanga as-su'al lit-taqrir sannan kuma as-su'al ya'ti lit-tahqir wal-ihana ana iya a tambaye ka don saboda a kaskanta ka Allah ce yau mai da'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadibun sai an ka ce afasihirun hadha wai an amtu la tusiru wanda tambaya ta miki ta wulakantarwa ce wutar gata suna gani kuma an ka tambaye su shin wai wanga sihiri ne ko kudi irin kudi ba su gani ai don a wulakantar da su wanka musu wannan tambaya ba don su ba da amsa ba sannan kuma tambaya an gane ko as-su'al yana iya zakkuwa lil iftikhar abinda ake cewa al-fahari a cikin suratul zukhruf Allah yake ba mu labari wa nada fir'aunu fi qaumihi قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فرعون yake tambaya alaysa li mulku misra shin jama'a mulkin misra ba ga hannuna yake ba wa hadhihi al anharu tajri min tahti wadannan koramu da kuke gani suna gudana ba karkashi da suke ba kai ya kara yace shin wai afala tubsirun waka tambaya ta mice ta alfahari to inda Allah yace ba zai tambaye kowa ba Allah ba zai tambayi wani mahaluki ba wani abu don Allah bai san shi ba amma inda ce zai tambayi kowa zai tambayi kowa kan abin da ya aikata masu imani tambaya ce za a yi musu ta girmamawa su kuma kafirai za a yi musu tambaya ta wulakantarwa shikenan ka kai to in ba irin haka za mu yi ba mu samu littattafan da malamai suka rubuta akan shigohin da aka rubuta na da da na yanzu to har yanzu akwai saura saboda shi wanga fanni yan shi'a yanzu sun rike shi kwarai da gaske su ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi cikin sahihi muslim ya ce la yuzdazanna rijalun an haudi akwai wanda za a kare su daga korama ga su sun zo ina cewa ashabi ashabi ku zo sai a ce a'a a tattare su wata riwaya ma an ka ce kama yuzadul ba'ir kamar yadda ake tare raƙumi wanda yake da ƙazuwa al-mujrab kin sai to kaka jiya sahabban ma za su zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a sai a ce baddalu ba'dak sai ce fa aqulu suhqan suhqan to kaji ma shi da kanshi sahabban zai kore su ka ce a'a bai cikin sahihi muslim in sai a dauko masa sahihi muslim ce bude ka gani gashi ka ce ni ka ce hadisin ba hadisi ba ne ko ko shi an ciza ka komawa ko su sama shakka amma alhali masu shubuha irin mu'tazila da shi'a da khawarij da 'yan ƙur'aniyun kullum dubara su su ɗogo farkon nassi sai su ƙi kawo a ƙarshe ko su ɗauko tsakiya su bar farko da ƙarshe ko su ɗogo ƙarshe su bar farko da tsakiya sai ka ce mishi mi aka ce ƙarshen hadisin kaifa ta'rifu ai can cikin hadisin da sai su bai su tambaye shi kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya za a yi ka gane wanda ya zo bayan al'umma ka tunda kai ka tafi sai ya ce yub'athu ummati ghurran muhajjaran min athari wudu ashe nan yana magana ne akan waɗanda sanin da ya yi musu ta sifofinsu da salatin da suka yi mishi amma kuma sun canza daga baya su ne ake zance da saboda Allah kai in baka san wannan ba kaka za ka yi to shi yasa karanta shubuha malamanmu kun ga malamai musamman na gida malamai na soro da zaure su abin da suke kai kokari galibi su karantar da mu littafi amma karatun shubuha ba sa yi shi yasa an ka samu wani shedani wanda ya karanto irin waɗannan abubuwa da ya fara yada su sai kaga ana mai kabbarori shi na kuwa to da ya ji labarin akwai wanda ya san waɗannan shubuhohi yadda kasa an zuba ma galas ruwa haka zai narkewa saboda dawa shi ɗanci don haka tashi mu yi karatun shubuhohi na ba ku ɗansu littattafai abu ne wanda yake na da muhimmanci kakka yarda a zo a yi wasa da hankalinka kuma wallahi ba 'yan shi a ɗaya ba duk kafirin duniya har kiristoci wallahi suna da irin wannan za ku isi kirista ya ce muku ai ku musulmi da kuka kuna bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kafirai ne cikin Qur'anin kuma an ce abi Yesu almasihu ka zabura ka ce a ba haka nan bane sai to tsaya tsaya kuma cikin suratu Ali Imran Allah ya ce id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru kuma ila yawmil qiyamah za a sanya waɗanda suka bi shi saman kafirai ba a ce zuwa wani zamani ba ha ila yau mil kiyamati ce ta qur'ani ba ce a yusuf alwasi ko tudu shi kaga kana nan kana yabin ga ce to ya kaza ai ka kaza ai ka tashi kai karatu amma in ka san wannan shubha abu ne mai sauki da ya kawo wannan aya suka ce to ba Allah ya ce waja'ilul ladina tabauka ba fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah dan wasu malamai sun ce waja'ilul ladina tabauka ana magana ne kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi bai yarda sai ce a'a zamiri tun da ya fara da Isa ya fara dan me da kace yanzu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka bane sai ka fito yanzu na shi a cikin suratul saf Allah ya ce wa izqala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ya wadi ya ce akwai annabin da zai zo a bi shi duk wanda bai bi wannan annabin ba bai bi shi ba ka hita ko kai ka to don haka ƴan uwa musulmi mu gane cewa karatun shubuhat littattafai suna nan malamai suna yi a kowane bangare wanga gudana yan misali na baku cikin kakkoma cikin as'ilatul qur'anil majid shubuha 1236 abu Allah ya taimake mu a sunna tv eks mun yi karatun waɗanda littattafan guda biyu da as'ilatul qur'anil majid da daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab mun yi halaka ko zama 260 an ƙari in ka koma cikin telegram da kasa haɗa nassoshi akwai karatu da muka sama haɗa nassoshi halaka 260 ne sun ƙare suna nan sai ka siyo waɗannan littattafai ka bi saboda ka shirya abu na gaba saboda lokacin mai yana tafiya shine sai al'ilzamat wani karatu ne ka rike shi suna ne al'ilzamat lazima ya lazimci abu ilzam lazimtawa in nace alzamtuhu ni da lazimta maka abu to ilzamat asalin shi masdar ne ilzam alzama yulzimu ilzaman masdar ne to a ka'idar yaren larabci ba a mai da masdar ya koma jami'i haka malamin lugha suka ci ibnu malik a cikin alfiya yace wa na'atu bi masdarin kathira faltazamul ifrada wat tadhkira a cikin larabci na'atu bi masdarin sun mai da masdar ya koma na'atu yanzu zai in ce muhammadun adlu kaga in barmakon in ce muhammadun adilun wani adil muhammadu adili ne sai nace muhammadun adlun muhammad shi adalci mubalaga shi inji malaman balaga shi yasa ce wala atu bi masdarin kathira amma faltazamul ifrad wa tadhkira to masdar kin ne zaman to ifrad kullun dai ne wa tadhkira kuma kullun ya zaman to muzakkar ne to sai malamai suka ce in yace muzakkar ko dai ya zaman to yayi kuskure ko ko ya zaman to a'a abin da yake nufi banda masdar kin sa asalin shi da ta'un yake karewa don shi masdar kin da yake karewa da ta'un bai yiwa aka wuce ba da ta'un ba tunda haka laraba suka faɗi shi kamar at-tazkiya at-tarbiya ai akwai ta'u to in yana nufin banda waɗannan shi kenan in kuma yana nufin hasu to kenan yayi kuskure to mu aje wannan sai an ka ce masdar ba a maida shi musanna ba a maida shi jami'i malaman basra haka suka tafi malaman kufa suka ce i masdar ana iya maida shi jami'i me ya hujjar ku ku kawo mana dalilai suka ce Allah a cikin suratul ahzab yace ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون جمع لنا الظن سنك تكون مصدر ظن يظن ظنا إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين من قال وأنه to yanzu cewa ba a yi mishi jami'i bai taso ba to da an ka ce al'ilzamat tunda ilzamu masdar ne alzama yulzimu ilzaman akrama yukrimu ikraman aqdama yuqdimu iqdaman ko ba haka ba to alzama yulzimu ilzaman allazimta maka sai an ka ce ilzamat aka ƙara alifun da ta'un aka yi jam'in shi jam'u muannathus salim to shi ba muannathus salim bane mulhaq ne bi jam'i mudhakkar salim mun gane wannan to yanzu tunda cikin masdar babu namiji babu mace balai a ce wani ga muzakkar ne wani mu'annas ne to shi ilzamat karatu ne mai daɗi wanda in ka iya shi to in kuna tattaunawa da mutumin da yake yana da shubha yanzu kana kama shi wasu malaman fiqh musamman suna kiran shi lazimul qawl mu rike da kyau lazimul qawl in ka faɗi magana to akwai abin da ta kalazimta to sai a lazimta ba shi amma ba a yi ma hukunci da shi sai an bayyana in ka yarda sannan a baka hukunci yanzu ya zamu sai mu ba da misali ɗaya saboda lokacin mu yana tafiya ‘yan shi'a sun ce a imma guda goma sha biyu nasu duk da kyautar riwaya ta ɓace ta ce sha uku to mu tayar da sun kace sha biyu sun kace sun san gaibi sun kace al'a'immatu ya'lamuna ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu suna da ilimin sanin da abin da ya wuce da abin da ake yanzu da abin da zai zo wanga ai sifa ce ta Allah kadiba cikin alkafi na kulaini irin waɗanda maganganu in ka kama ganin su ko albihar na majalisi da sauran littattafansu wai irin wanga ɓanna tana da yawa to yanzu sun ce a in ba sun san gaibi ko ba haka ba to sai aka tambayi ɗan shi'a me hukuncin wanda ya kashe kansa sai ce wanda ya kashe kanshi kafiri ne ko haka nan bane sai an ka ce to husaini jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za shi abin nan kufa ya tafi ya kai kan shi a ƙasar iraki an kashe shi ko ba haka ba to yanzu tun da ya san gaibi kenan lokacin da ya ta inda za a kashe shi ya san za a mi ya san za a kashe tun da ya san gaibi kuma sai je sai an ka kashe shi to me hukuncin shi ɓal sai ɗauke wuta shi yasa shi ilzam karatu ne mai daɗi in ka iya shi da mutum ya ɗauko kama shi bai da wuya malamai suna yin littattafai akan wannan ina fata ana fahimta yanzu misali qur'ani ma yana amfani da wannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat al-baqara da yace wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون دون أن أبوه أن الله يفعل كذا دا كذا دا كذا دمود كافر من يردو الله يكينسو كما كان بني to da Allah ya kare wannan sai ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah tare da sun ce yarda cewa Allah shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza to har in kun yarda Allah shi yake yi to kenan don me kuke bauta ma wadannan abubuwa qul man rabbus samawati wal ard sun ka ce min qulillah waye halicci samai da kasai waye ne ubangijin samai da kasai sun ka ce Allah ne sai Allah ce to qul afattakhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ilzamin in ka ce kaza to babu matsala sai ka duba ka gani abin nan da mutumin nan ya faɗi to ƙarƙashin shi za ka kaɗa mishi shubuha cikin magana shi sai ka huta da shi akwai wani ilimin karate da ake kira akido shi akido wani ilimi ne na irin wannan abin da ake kira irin su karate irin su taekwondo to shi akido ko baka da ƙarfi kana yi amma abin da yake koya maka ko ƙaramin mutum kake idan mutum ya buge ka ya za ka mai da bugun shi ya koma gani shi to haka ne idan mutum ya kawo shubha cikin 'yan shi'a ko wanda bai ba mutum nagari ba to cikin maganar shi sai ka ɗauka sai ka mai da mai cikin sauƙi sai a zamna lafiya saboda wannan lokacin kamar ka bar shi da hadari da kanshi akwai wani malami da ya rubuta wani littafi ku yi kokari ku samu wannan littafin as'ilatun qadat shabab shi'a ila al-haqq wasu wato tambayoyi da suka maida da yawa daga cikin matasa na shi'a suka koma sunna tambaya ce sun kai 300 da wani abu in ban manta ba ko 280 da wani abu shikenan daga cikin littafin tambayar da za a yi madan shi'a kukunce a shi'a sayidina umar kafiri ne ko haka ba kuma sayidina ali radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أورد إشي سيدنا عمر littattafan suna sun tabbatar da wannan littattafan shi'a sun tabbatar da wannan to babbar zancen littattafan suna saboda su ba da suke da su ba littattafan shi'a sun tabbatar da akwai surkuntaka ko sarakuta tsakanin aliyu da wa da umar kuma aliyu shi ya ba da yashi ga sai da umar to yanzu tun da littattafan sun tabbatar da wannan yanzu tambaya guda shin aliyu ya san da sayidina umar kafiri ne ya ɗauki ashi ya bada ta ga kafiri ya saba ma Allah ko kone sayidina umar musulmi sai ka jayi ah yanzu na amsa ɗaya da ba in ya yarda sayidina umar musulmi ne mun huta in kuma kafiri ne to aliyu kenan ba ma'asumi bane kamar da suke cewa tunda ya bada shi ga kafiri kuma musulunci ya hana ka dauki ɗaya ka bada ta ga kafiri zaɓi guda ko shugaban yan shi'a na duniya kun haɗu ce shi maka amsa kan wannan to ilzamat ake kiransu ku rike su da kyau al ilzamat malamai suna yin littattafai kuma akwai su in ka ce kaza to lazimin abin da ka ce yana nufin kaza to ba mu amsa kan shi wannan idan ɗaliban ilimi suka fahimce shi za su wato amfana ƙwarai da gaske bari mu ɗauki matsala guda tun da lokaci ya tafi shine akwai abin da ake kira al-mustalahat wanda karatu ne yanzu mun kai shekara kusan tara muna karatu kan al-mustalahat a gidan tv da rediyo ko radio tele na bonferai mustalahat su ne ake kira term su mustalahat ilimi ne wanda in baka san shi ba to za kana cikin matsala dalili kuma shine kowane ilimi idan malamai suka faɗi kalima akwai ma'anar da suke nufi da ita a cikin wannan ilimi ko cikin addinin musulunci ko ba cikin addinin musulunci ba shi ya sama yanzu mustalahat kin sai mu ɗauko na kafirai sai mu ce to ga wani term kafirai sun faɗa kuma ga abin da suke nufi da shi to sai mu ɗauko ayoyi da alƙur'ani mu nuna abin nan in gaskiya ne gaskiya ne in kuma ƙarya ne ƙarya ne don kasancewa su kafirai ne ba shi ke nuna kullum ƙarya suke faɗa ba in tabe kafiri ba wai ana cewa ba kafiri don abin da ya faɗi ba gaskiya bane ba haka nan bane a'a yana yiwa kafiri ya faɗi gaskiya kuma yana yiwa musulmi shi ƙarya yanzu in kafiri ya zo ce Allah ɗaya ne sai mu ce mi gaskiya ne tunda in ka ce ƙarya ne ba shi ka ƙaryata ba magana ce ka ƙaryata kuma ka shiga matsala to yanzu da yawa daga cikin abin da muke fama da shi a musamman mu zuwa musulmi idan malami ba ka so shi ko mutum ba ka so shi duk abin da ya faɗi cewa zaka ƙarya ne to irin wannan sai ya ja aya ya ja hadisi ya bayyana ka ce ƙarya ne kaga ka faɗa ka afka cikin bala'i idan masoyinka ya faɗi magana ga ta ƙarya ce wa an santa sai ka zo ka ce a wannan abin gaskiya ne haka yi ƙoƙarin kare shi ma wani lokaci ka jawo ayoyi da hadisai don ka kare ƙarya yanzu Allah ne za a amfani da ayoyin shi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zan lauyan ƙarya shi Allah bai kare ƙarya to irin wannan mustalahat ana son su shi yasa الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين yake cewa magana ko kafiri ya faɗe ta to babu laihi in gaskiya ne ana gaskata ta yace ka kalli malikatu saba balqis da ta faɗi magana ta gaskiya yace lam yakun kufruha mani'an min tasdiqiha kafircinta bai sa ba Allah ya karyata ta balma Allah gaskata ta yi mi Allah subhanahu wata'ala mi tacci da mutanen ta sun kace aje ayi yaki qalat inna tace nahnu ulu quwwatin da mutanen sun kace nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sun shadid wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin qalat inna al muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai Allah ce wa kadhalika yaf'alun haka suke aikatawa lokacin da ta faɗi wannan magana ba ta musulunta ba domin daga baya ne tattura tawaga wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fanadiratun bima yarji'u al-mursalun ko ba kana bane falamma jaa sulaiman qala atumidunani bimal fama atani allah khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun idhhab irji' ilayhim falanatiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan hum sabun hazwa karshe dai falamma jaat قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل, له قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين لوكتين تفعلوا تم غنابا مسلمة بتي أما الله تي وكذلك يفعل shi yasa in kafiri ya faɗi magana kace ƙarya yake kuma gaskiya ce to ka faɗi domin kai ba magana kake kallo ba shi din kake kallo to kuma sai ka zo ka shafi matsala shi yasa shedani ma da yazo gidan Abu Huraira cikin hadisin Sahih Bukhari so dai so bi so uku yace zan koya maka wani abu in ka faɗe shi ba shedanin da zai kusanto ka da yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub nan dai ya ga ya ma gaskiya amma wa huwa kadhub shi makareci ne dibi balaga ta manzo sallallahu alaihi wasallam sadaqaka fi'ili ne shi fi'ili yadullu ala al-hadath shi kuma ismi yadullu ala thubut in nace kadhaba yayi ƙarya ba dai shi da kadhibun ba domin kadhibun makareci kadhaba yayi ƙarya sadaqa yayi gaskiya sadiqun mai gaskiya mai gaskiya yana iya yi ƙarya makareci yana iya yi gaskiya to sai ce sadaqaka nan dai ya gaya maka gaskiya wa huwa kadhubun amma shi makaryaci ne al'ada shi ƙarya ce hikma to shi yasa in ba ka da wayo duk abin da bakin ka zo da shi sai ka zo ka ce ƙarya ne har ka zo ka ruhi shedan ya ruhi ba zuciya ka rinka ƙaryata abin da shi ne gaskiya ka zo ka faɗa cikin matsala amma idan makin ka faɗi magana in ma gaskiya ce in ma baka iya cewa gaskiya ce to ka kama bakinka ɗan uwa musulmi saboda lokaci yayi magariba ta shigo mu yi haƙuri insha Allah ta'ala gobe za mu zo mu ɗora a kan nukta ta gaba bi izinillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh